الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da sake tara mu don ci gaba da karatu a littafin mu na riyadu salihina wadda kuma wani darasin mu na shida muna karatu ne a babul ikhlas go ikhlasun niyya kuma yau talata ne 22 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1400 kace me da 48 wadda daidai da bakwai ga watan bakwai ko 2026 za mu tashi ne akan hadisi na abdullahi bin umar وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه yace daga baban Abdurrahman shine Abdullahi bin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Allah kara masa yarda kusan kowa ya san wane ne abdullahi bin umar ɗaya daga cikin sahabbai ne matasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai matukar kokari da kuma lura da dukkan abin da manzon Allah yayi inda ya san manzon Allah yayi abu to shi ma sai ya aikata ba ruwan shi tambaya yaya abun yake kawai sai ya aikata wata rana an ganshi a cikin tafiya da rakuminsa haka kawai aka ga sun kuya aka ce me haka aka ramaka lau ya ce ai wata ran taho ta daidai nan gurin da manzan Allah a lokacin akwai wata bishiya a gurin manzan Allah zai wuce daga raƙuminsa sai sun kuya don kada kansa ya taɓa jikin bishiyar kisa ne ma sai sun kuya mana shi dai mutum ne mai ƙoƙarin duk abin da manzan Allah ya yi sai ya yi na ba ta an gane daga cikin tarihinsa shine wata rana yana karantar da mutane a cikinsu akwai ɗansa ko bilal sai yake cewa manzan Allah ya ce kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatai ɗakin Allah in suka nemi su je su matar ka ka auro ta ustaziya yar ha islam ta ce mazan je masallaci to a sunan manzon Allah to a dawo lafiya ya ce kada ku hana su in ji manzon Allah shi kuma ɗansa ganin abin da yake faruwa a wannan zamani ne da mata suke mada zuwa masallaci kamar biki da kwalliya da waye ko bai san cewa in aka taimaka manzon Allah ya ce kaza to ba a gyara a maganar ko da kana ga yanzu akwai wani abu to kawai ka yi shuru sai ya ce wallahi sai mun hana su shi a ganinsa ai yanzu ana zuwa masallaci sai an yi kwalliya an saka turare an yi waye ina ba ta kuna ganewa ya ce na ce maka manzan Allah ya ce kar ku hana su sai kuma ka ce wallahi sai ka hana su daga yau ba zan kara maka magana ba har abada kamar ka ce ba ni ba kai kuma haka aka yi tun daga ranar aka cewa ta ruwa bai kara mana magana ba har yi rasu wasu kuma suka ce a'a daga baya an zo an roƙi alfarma a gunsa da manya-manyan sahabbai suka fahimtar da shi gashi dan abin da yake nufi ba yana inkarin hadisan manzon Allah bane zafin kishin addini ne kuma ba shi da ilimi da yawa sun manzon Allah ya magana ai ba a cikin gyara a ciki shi ya lura da abin da ke faruwa na zamani da gurɓacewarsa da sauransu to an ce daga baya yayi kafara sun yi magana da wasu kuma suka ce a har ya koma ga Allah bai kara mana magana ba kaga masu daga suke nan ko shine Abdullahi bin Umar eh ya dace ai ba ba cewa ya biya ya kai ba rashin yafiya bane ai tunda an yi inkarin su maganar manzon Allah ne shi sai ya zabi bata da kowa ma har dan da ya haifa wanda shine sabai kuma in ka saba sunnar manzon Allah su sun bata da kai har abada ko kai wa din su ne kuma yasa har abada ba za a yi mutum mai imanin sahabi ba ina fata an gane a yanzu in ka ce duk wanda ya saba hadisi za ku daina magana da shi kaga ai akwai matsala da kuma ko ba kwa bane zai iya jurewa sai mai karfin imanin gaske amma zaka iya yanka sa kanka zaka iya sai zaka zama kuma duk mutane sun kyamace ka baka mu'amala da kowa an kasa har matar ka mara ayanka ranta ma hana ka aure mako to haka ne imanin ka dai yanayin abin da zaka iya yi Allah ya samu dace alaikum salam ba fa laifi yi wa bansa fa ya yi wa sunna laifi ne ai ba taɓa baban ya yi ba ya manzo baban ya magana kan manzon Allah ya ce kar a hana shi kuma ce sai an hana kaga ai ba baban ya yi laifi ba eh to ya danganta da laifin ai laifin me baba zai yi haka wani lokaci dan ya wadan ladabi ka gane to daga baya da aka zo ya tuba aka yafe mata ba zai ƙara irin wannan laifin ba ƴaƴan kala kala ne kuma laifin ma kala kala ne akwai mutumin da shi ba zai ma faɗa ba saboda kana yin faɗa za ka rika samun bugon zuciya da hawan jini ya kama ka daga tun da haka ka zaɓa daga yau ba ni ba ka ƙara mun magana kana ƙara gaishe ni haka da ɗan girji kuma na bude baganta masa rai a ce baban ka ta ƙara mara magana to ga tunanin ina a nemo su malam wane su waye yayin baban naka waye kannansa a zo a taru a ba baban hakuri kai kuma ka tuba kai kuka ko ba yi wani kai to ya yafe ma karka ƙara mara daga yau haka ba za ka ƙara yi ba so wani lokaci dan ladabi ake mutum haka saboda ya gane abin da ya kuskure ne amma so ake in zaka mutum wannan ladabin ya zanto ba wai kai ya taba ba a addini ya taba ka nuna masa wannan dokar Allah ce in ka saba mata za mu bata da kai gaba daya dokar manzon Allah ce in binta to ba ni ba kai to haka ake so ka zama ba wai dan an taba naka wani hurumin bane kadai in aka taba naka sai ka san kare kai abuwa abu na sassauci har a fahimci dai kuskure ne kuma a daina amma in an taba shari'a to anan ba a yi sassauci a ciki haka ake so iyaye su dinka yi ka gane kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam in dalaka salatu nafarin min mimman kana qablakum yace hatta awahum albaytu ila gharin fadakaluhu waɗansu mutane guda uku in ji manzon Allah dan Umar yake cewa ni na ji da kunne na manzon Allah yana cewa suka ce wannan daraja daraja ce wanda ba mai samun da sai sahabi yace na ji da kunne na manzon Allah ya ce kaza ina fata an gane ya ce ji manzan Allah ya ce waɗansu mutane guda uku daga cikin wanda aka yi su kafin ku mana al'umun da aka yi kafin zuwan manzan Allah sallallahu su yake ba da labarin wasu daga cikinsu mutum uku a ciki ya ce sun yi tafiya su uku suka kama hanya za su je bulaguro ne ko kasuwanci ne ko ziyara ne ko menene ma da sun kama hanya suna tafiya in ji manzan Allah sallallahu alaihi har dare sun musu ma'ana kwana ya kama su za su kwana kan hanya ba a je gari ba za a kwana cikin tafiya akan dokar daji kuma sun da a wancan lokacin tafiya galibi a ƙasa ne ko akan doki ko jaki ko raƙumi shi kenan ko to dare ya yi akan titi a kuna cikin jeji za a kwana to yanzu ya za a yi dole a nemi da za a sauka don a kwana a ciki ya ce sai suka samu wani kogon dutse kogo shine a samu dutse babba ga kuma kofa a rarrake a cikinsa yanayin girmansa yanayin kuma girman kogon za ka iya samun wani wani dutsen kogonsa ya fi faɗi masallacin nan saboda girmansa amma ƙofar shiga kuma ƙarama ce wala Allah za a shiga a kutsa a shiga wani kuma yanayin da girmansa yanayinsa ana samun hatta bishiyoyi manya ma suna yin kogo suna yin kogo wanda suke rayuwa a daji in abu ya kama su suna shiga don su kwana a ciki wurin su fake a ciki to su ma ɗannan mutum hukun sun kama hanya dare ya ci musu za su kwana sai suka shiga kogon wani dutse don su kwana a ciki ko don tsananin zafin rana ko don kaza ko don kaza ne in aka tashi gari ba kuma sa ta gabar tafiya to sun shiga ciki za su kwana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fan hadarat sakratun min aljabal fa saddat alaihim albab sun shiga cikin kogon don su kwana sai kuma wani dutse ya gangaro daga saman babban dutsen in kana yawo a gwanar da suke da manyan duwatsu za ka je ka samu wani dutse babba ya fi girman masallacin nan a shimfiɗe wani ma ya haɗa hada wannan firamarin girmansa a shimfiɗe haka kuma a saman shi sai ga Allah ajiye wani ɗan dutse ɗan tsororo a kai ko kuma ka ga wani lokaci ɗan ƙaramin dutse kuma an ɗora masa wani ƙato a kai shi duka Allah yana yi sai ga kamar zai sabuto ma ya faɗo kan mutane ina fata an gane so yanayin haka ne jere ɗaya kan ɗaya ba duka Allah yana yi gaskiya ne ko mai duwatsu akwai irin wannan abu to suna su dutsen babba ne sun shiga ciki to daga can sama kuma sai wani dutse madaidaici shi kuma ya gangaro daga saman babban dutsen yana gangarowa bisa izinin ubangiji sai toshe kofar kogon ya rufe kofar kogon ko dutse ne mai nauyi su ba za su iya jijjiga su tura shi ba na fata an gane da yawa suna cikin bacci ne sai Allah ya sa hakan ya faru sun farka gari ya waye wala Allah kawai suka ga kogon da suka shigo ga kofarsa amma kuma ga wani dutse ya zo ya toshe a tura iya turawa ba zai turu ba kaga an shiga wani ha'ula'i kenan ko an shiga cikin wani ibtila'i kenan in banda Allah ba mai fudda kai a cikin wannan irin bala'i na fata an gane to shine yace sai wani dutse ya su gangaro ya toshe kofa da suka shiga ciki kuma idan to ba za su iya tura wani dutsen ba saboda nauyinsa da kuma girmansa ya ce faƙalu bayan sun yi duk iya dabarunsu ɗan adam in ya shiga cikin wata musiba ko ya ga wata damuwa a dai ƙoƙarin ya za a iya fita da ina ba ta an gane mai yiwa sun ga ga dutse ya shigo ya rufe ƙofa amma ga wata yar ƙofa a ɗan wani kaɗan haka ka ya bar ɗango kaɗan kaɗan ba zai ka fita ba amma kana hango hasken waje in ka sa kanka zaka ji iska tana shigowa daga waje to yanzu ya za a yi duk gaba da dutse ne ba zai a ce a tona rami bare ka bulla ka loto ba ba zai yi ba a tura wannan ba zai turi ba to yanzu ya sun yi duk iya dabarun su sun kare ba zai yi ba yanzu go no go kawai abin da rage shine ɗayan biyu kawai kowa ya haƙuri ya mutu ko a to ya za ko kuma to yanzu ya za a yi shine za mu ji me manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce innahu la yunjikum min hadhihi sakara illa an tad'u wallaha bi salihi a'malikum suka ce to sun yanke sun yanke shawara ba abin da zai sa ku fita a cikin wannan dutsen tunda kofar gashi wani dutse ya zo ya toshe ta to ba abin da zai kawo muku dauki yanzu sai dai kawai abu daya kowa a cikin ku ya roki Allah ya yi tawassali da wani aikinsa da ya mai kyau na fata kun gane ai kowa ya gyara ya sani ko kowa ya bata ba kowa yanzu ya san daga safa zuwa magariban nan wani aiki ya yi wanda a ganinsa inda a ce zai mutu a yanzu wala Allah dan wannan ake shiga aljanna kowa ya san irin haka in sabo ne ma mutum ya san cewa wani sabo ya yi wanda in ba tuba Allah ya fi masa ba a yau din nan ya mutu zai ya shiga wuta kowa ya sani ai na fata an gane kowa sun abin da ke aikatawa to zaka saka ce to yanzu abin da rage mana shine kowane a cikin mu ya roki Allah da wani aiki da yayi wanda wannan ya halatta ya ga tawassuli ma'ana ka roki Allah da aikin ka da kai mai kyau ya Allah abu kaza da nayi domin ka ya Allah dan wannan abun Allah in dai dan kai nayi Allah ni maka mun kaza ka na roke ka ka bani kaza ya halatta ina fata ana ganewa lokacin shine abin da ya rage yanzu kaɗai ku za ka kowa a cikinmu kenan ya yi tunani wani aiki ya yi da yake ganin aikin ya kai ya kawo wadda har ya roƙi Allah akwai yiwuwar Allah karɓa masa sai ya roƙi Allah wala Allah Allah ya kama na ɗauki in ji su kenan faƙala rajulun minhum sai ɗaya cikin su ya ce Allahumma zai fara addu'a kenan ko ɗaya a cikin su yanzu an game ke hawara ba abin da za a yi fita a cikin nan sai dai a roƙi Allah da kyawawan ayyukan da aka yi a baya wala Allah Allah karba ya yaye musu wannan damuwar da bala'in da suke ciki fa qala rajulun minhum sai ɗayan su yace Allahumma ya ubangiji kana li abawaini shaykani kabirani ya Allah ni ina da iyaye sun tsufa dattawa ne girma ya cin musu mana dattawa iyayensu tsofaffi guda biyu yace wa kuntu ko haka ne ko wa kuntu la la azbiqu qablahuma ahlan wala malan kuma ni na kasance ba na ciyar da kowane daga cikin iyalaina ko dukiyata mana idan gari ya waye ko in dare yayi kafin ya ba kowa abinci a gidansa da yaransa ƴaƴan shi da barorinsa da dabbobinsa kafin ya ba kowa abin da zai ci sai ya ji ya fara bawa iyayensa wannan ne ɗabi'arsa da al'adarsa yana fifita iyayensa akan komai da kowan da ya mallaka a duniya yace ya Allah ka sani dabi'a ta ce halina ne ba na fara ba kowa abiyaci ko ya sha a matsayin abinci har sai na gama ba wa mahaifana tukunna kuma sai yanzu an ba wa sauran mutane da 'ya'yansa da matansa da kuma sauran barorin gida wannan shine dabi'arsa yace fa ko nani fa na abi dalabu shadari yawman sai wata rana nema tafiya kiwo da yi neman a ciyar da dabbobi a je bishiya kaza a sassara musu duk makiyayi idan ya kai ya kawo shi yasa zaka ga duk makiyayi ba rabuwa da adda a jikinsa wani lokaci kamar irin su yanzu haka babu ciyawa kasa galibi to aka sami bishiyar da dabba take ci sai makiyayin ya hau ya rika sara wa dabbobin tana faɗowa ƙasa suna ci to irin neman waɗannan bishiyoyin da zai je ba dabbobinsa ya tafi makiyayi ne shi ya ce ya tafi to mala Allah da ana kiwo a guri kaza an cinye shi dole a ƙara matsawa haka ne ko ya shi ma an cinye shi haka ne ana tafiya to sai ranar ya ce sai neman waɗannan abin da zai kiwon dabbobinsa sai ɗauke shi tsawon lokaci na kafin ya ga masu kiwo sun ƙoshi yanzu kuma ya dawo gida saboda ya yi nisa daga inda ya saba to haka yanzu in ya saba dawo misali karfe shida to yau zai kai bakwai wala Allah yau zai kawo takwas saboda ya yi nisa ba kamar shekaran jiya ko jiya ba ina fata an gane ita sai abin ya mun nisa akan neman abin da zan ba da wabi na kiwonsu ya ce har na yi nisa eh ina ne ya ce falam ari alaihima hatta nama ban dawo gida ba har sai dan to iyaye na guda biyu nan dattawa har sun yi bacci wala Allah ga dare ya fara shiga kenan dare ya fara shiga inda ya da da almuruka daga magariba wala Allah haka idan su bi wala Allah to bai dawo ba karshen ta ka ce ko bayan isha ko karfe 8 ne ko 9 ne sai ya dawo gida sun riga sun yi bacci iyayensa kuma ɗabi'arsa shine baya fara ba kowa abinci na ‘ya'yansa ko matansa ko sauran barori har sai ya fara ba wa iyayensa abincinsu na makiyaya ne shine nono za a tatsa za a tatsu nono sai a basu in suka sha suka ƙoshi kuma sai a ja ba kuma saura wane tukunna wane haka haka da yake tafi da abubuwansa haka yake rayuwarsa ina fata an gane ya ce hatta na ma har suka yi bacci su iyayen nashi fa halabtu lahuma ko gabuqatuhuma na je na tatso musu nonon su da za su sha ana cewa halif haga mu kyauta muke nono ko amma sulun nono shine wanda aka tatsa aka dafa shi shi aka ce nono amma wanda aka tatsa danyen ta masa madara ake ce masa danyen nono kenan ya taka sai ji ya tatso danyen nonon nan dan ya ji ya fara ba mahaifansa yadda ya saba ya zubo a cikin ƙwarya ne ko a cikin menene ma dai ya shigo kewayen su ko ɗakin su sai ya samu kuma sun yi bacci ina ba ta an gane fa wajadtuhuma na'imaini yace sai na same su ya Allah duka sun yi bacci fakaritu an uqidahuma ni kuma sai ji a raina bai dace ba in tashe su haka duka wannan nuna maka tsantsar biyayya ne ki mahaifansa ya samu sun yi bacci haka sunnar dattijo har ka samu ya bacci ai abin amarmarna ne ko dattijo ya ba sa yin baccin ma ai to yana bacci kuma ya tashe shi dan wani abin da bai kai ka ba a sai a bar shi in ya farka sai amar uzurin da ya kamata da aka ce sai na ji a raina bai dace ba in tashe su da aka sai ya bari ya ba su ke tabbacin su ya ce wa an ɗaubika gabala kuma ahalan au malan kuma na ji a raina bai dace ba in je in ba da nonon nan ga iyalai na su sha ko kuma sauran barorin gida tun da a sunnar da na saba shine in fara ba mahaifana to na zo na samu kuma suna bacci ya ji a cewa bai dace bai tashe su sannan kuma bai dace ba ya ɗauki wannan nonon ya je ba waɗansu su sha wala Allah ya ce to bari in aka shanye kuma ya ƙara tatsar wani ya zo ya ajiye musu haka wala Allah in mutanen wani yanzu haka za ka yi ko ta to a sun yi bacci to shikenan alhamdulillah ko ka ajiye ajiye musu wannan din kuma ya koma tatsa wani ya ba sauran mutane ko kuma ya je ɗauki wannan din ya ba wa ƴaƴan shi da matansa da sauran mutane kuma ya ƙara tatsar wani kuma ya zo ya ajiye musu da yawa sai to in suka tashi sai su sha kayan su sai wa Allah Allah ka ajiye ka tafiyarka haka wannan wai mai dan hankali ma kenan ko to amma shi ba haka yi ba da yake yana tsantsar biyayya da kuma kula da mahaifinsa saboda ya ce sun riga sun tsufa sun girma haka ɗabi'unsu da halinsu ya canzu ce sa Allah ya ja kunnan duk ɗa na gari ya ce idan in ma ya bulugan na inda kalkibar ko a haduhuma aukilahuma falata kullahuma uffin falatan harko iyayenka guda biyu girma ya cin musu sun tsufa shekaru sun yawa karkace musu wata kalma da tafi kowace alamun nuna bacin rai kamar ai magana ka ce ka ka gani ba cin mutunci kai ba ka nuna cewa kai ɗin ranka bai so wannan maganar ba ne ko ba shi ba ne to ba ga iyaye haka ya ce wala tan har kuma balle kuma ka musu tsawa ma mahaifa saboda mutum ya tsufa galibi yana samun canjuwar ɗabi'u da halaye za ka mishi abu yanzu cikin minti ɗaya kuma ya ce wallahi baka masa ba kuma ya rantse baka mar ba rin shi ɓaci ba to ai ya zama kamar yaro ne kuma ya fi yaro ma wahalar sha'ani saboda shi yaro ai bai da hankali ne shi kuma yanzu wannan yana sanar da abubuwa da yawa kuma zai iya magana ma abin da ya ga dama na ɓacin rai kaga dole sai ka ƙara hakuri kenan ina fata an gane to shi sala sai ya dinjina akan cewa ya za kunnan din mai imani game da mahaifansa guda biyu ya kiyaye su ya mutunta su ya kimanta su domin sun maka abin da da ba su ma shi ba mutuwa za ka yi ai ba za ka rayu ba ba za ka rayu ba ana haifar mutum yanzu sai a yanka cibiya sai a ajiye shi a cikin masallacin nan sai kuwa tafiyar sa zai rayu ne mutuwa zai kawai in ya kwana biyu ba kawai ba ba ta Allah mutuwa zai kawai ba komai ajiye shi kwana biyu mutuwa kawai zai dole shi jariri ne fa sun rayuwar haka take yi amma dole wani ya ɗauke shi a ba shi ruwa a ba shi madara a ba shi kaza a kula da shi a rene shi haka har girma ko to haka haka Allah yi to amma kai fa mahaifanka ko me zaka musu ka maimaita musu abin da za suna yi wa kansu ne ina fata an gane wanda kuma sun yi rayuwa tsawon shekaru babu kai babu labarin yasa kowa ya kiyaye kimar mahaifansa to ni ya Allah na ji a raina bai dace ba in tashe su daga bacci kuma bai dace in fara bawa wani abincin nan ya sha ba kafin su da ka yanzu ya zai sai tsaya a kansu yadda sai ya rike wannan kwanan ko akwashin nonon ko ƙwarya ko menene sai ya tsaya yana jiran in sun farka ya gaishe su ya ba su sha kayan su in sun koshi tukunne tafi in ba su farka ba kuma domin kar su farka kuma su nemi abin da suke sha kuma babu mai yiwa dattawa ne haka ba su da tunanin cewa a je a ɗauko shi ko kuma ga shi a guri kaza dama sun saba shi ne ke mai kuma su da hannunsu su sha su bashi haka su ƙoshi tafi su to yanzu ya yi bacci ya farka ba zai ce kamar ɗan kaɗan yaye dai misali ba zan ke ba shi kuma ba ɗan yaye ba su tamar a baki aje don ihun cikin dare ba ita ya kaza ce shayi bobo wane ne ita kishi ɗin su hama abuwa kuma dole ka siya ka ajiye mar har tsawon waɗansu kwanaki kafin ya ɗan dawo kuma hayyacinsa ba ka ake ba to kuma iyayenka ne ba za ka ɗaukan ɗauniyarsu ba amma ga da yawa mutane ba sa ɗaukan ɗauniyar iyayensu sai wanda Allah ya zaɓa cikin mutane Allah samu duk dace ya ce da haka ya ji ran cewa bai dace ba ya tsaya gaban su ya bawa ya je ɗauki abincin ya bawa iyalansa ko kuma barorinsa falabistu wal qadahu ala yadai yace sai na zauna a gurin ya ci gaba da zama na jiransu kawai da wannan akushin madara a hannunsa ko an tadiru istiqari kuma ina jiran su farka hatta bari kalfajir yace yana wannan hali shi kansa haka bai bacci ba shi ma bai sha abin shan ba bai ba wa ƴaƴansa da matansa ba bai ba barorinsa ba yana jiran sai mahaifan sun farka su sha da kansu yana wannan halin a zauna a ɗakin nasu ko a gudu suke rayuwar har alfijir da keto ma'ana har gari ya waye a gano ba karama ake bane ba karama ake bane yace hatta bal fadar ko wasabiyanu yace su kuma awasabibatu su yarana yatadaguna inda qadami suna ta kuka da kururuwa saboda yunwa ƴaƴansa suna ta kuka baba ba mu abinci baba kaza amma saboda ya saba sai ya fara ba iyayensa kafin ya ba ƴaƴansa da matan shi yanzu iyayen suna bacci yaran suna bukatar abincin amma ji tsoron kar ya dauko a garin ya ba yayan su kuma su farka su nema baya karin sai baci zaka sai ya hakuri ga yana jin zafin da dadin cewa ayin suna kukan yunwa haka duk uban kirki yana jin zafin dan shi shi da dama yana kuka musamman kuma wani abu da zaka iya cire masa abun zaka yaye masa duk uban kirki yana da wannan abun ko to amma haka sai ga ya hakuri da wannan sannan shi karan kansa bai bacci ba tun daga wannan farkon daren har asubahi sai don gudun kada ma ya bacci su farka su nemi abin shan su babu saka sai tsaya kusa da su yana jiran farkawa su yace har asuba ta keto ƴaƴana suna kuka suna neman yunwa haka dai rabu da su kaga wannan ba karamin aiki ya aikata ba yace ha ina inda gani yace fastai kaza suka farka fashariba gabuqatuhuma suka sha wannan abin shan su yace Allahumma to ya Allah in kuntu fa'altu zalika ibtiga'a wajhika in ka san wannan abin da nayi nayi ne saboda neman yaddarka dan neman lada a gunka nayi ne dan ne biyayya game da abin da ka faɗa na aiwa iyaye biyayya ko in dan kai ne ya Allah kaga yanzu yake tawassali zai yi addu'a game da abin da ya faru ke nufi ya ce farris anna ma na fihi min hadhihi sakara ya Allah to ka yaye mana abin da muke ciki na toshewar wannan dutsen da ya toshe kofar da zamu fita Allah ka ture mana shi kaga shi ya gama aikin sa ya yi addu'a ina fara an gane ya ce fanfar kuna ne fanfarajat shay'an la sati'una al-khuruja minhu yana fadan addu'an nan sai aka ga kawai dutsen ya dan zakuda kadan ya motsa ya dan bada kofa amma kofar kuma bata kai a bata ta gurin ba amma dai akan dazu yanzu a ya dan zakuda haske ya ƙara bayyana suka ta ƙara shigowa ci sai dai ba zai mutum koyi bata gurin ya fita ba shi kuma ya gama addu'arsa zaka sai ba na biyu shi ma ya addu'a ya roki Allah ko a samu kwarin yin wannan musifar kenan faƙawo ina muke ya ce faƙalar akaru sai ɗaya shi ma tashi ya ce allahumma ya ubangiji innahu kanalli ibnatu amin ya allah ka sani ina da wata ‘yar babbana al'ammu a larabci shi ne dangin baba yayansa ko ƙane shi na fata an gane to haga hausa suka ce babba ko ko kuma ka ce da kawai yayan baba ko ƙanin baba shi kenan to ya ce akwai wata ‘yar yayan babansa ko ‘yar ƙanin babansa wata mata ce ko budurwa ce kyakkyawa ya ce kada a habban nasu ilayya ya Allah ka sani ina son ta sama da kowa a duniya tunda matashi ne a lokacin shi ma ita ma budurwa ce wal Allah yana son ta sau na cikakken so ya ce yana kaunarta wannan yarinya sosai wa fi riwayatin a wata ruwa kuma cewa kuntu a habbu haka a shaddi ma hibardulu an nisa ya ce ina son wannan yarinyar kamar kai sama ma da duk wani namiji yake son ya mace a duniya ma'ana yana mu kamar ka yana mugun santa ko eh yana mugun santa haka yace ya jarabta da santa saboda so wani bala'i ne a zuciyar dan adam in Allah ya jarabe shi da shi in bai samu birkin Qur'ani hadisi ba sai je halaka akan soyayya mutane da sun halaka ana fata an gane da yawa sun halaka akwai su da yawa in sosai ba sosai sosai kuwa to kaga matsala ce ba ɗan ƙanƙanwa ba ya ce ina santa sama da yadda duk namiji ki san ma budurwarsa ko mata ya ce fa'arattu ha ala nafsi ha sai ya ce wata rana na neme ta ta yarda ta amince ta ba shi kanta ya yi da ita ken ya yi lalata da ita shi san da yake mata shine ko bata aure shi ba ta yadda kawai su yi da ita ya biya bukatarsa a kanta ita kuma fa'abar sai ta ƙi ta ce a ita ba ce ba famtana ta ƙi minni ya ce hatta alammar bi hasanatun minas sinina ya ce ana wannan hali ita ta san yana santa ya jarabci da ita har ya bukatu ma ta yadda su yi abun ashe da shi alfasha zana da ita ta ce ba za ta yi ba ta zauna a matsayinta shi ma ta gaba zama a matsayinsa ita to ana wannan halin har wata rana talauci zafin talauci rashi babu kuncin rayuwa ya same ta tariya mai yiwa ko ya ta sirri su ne mai yiwa wani abu ya zo waje gadi abubuwan rayuwa da iri-iri sun zo su wani abu ta so mata tana buƙatar kuɗi kuma ta yi tunanin ita ba ta da hanyar kuɗin ba kuma ta samu kuɗin ba to yanzu yaya za ta yi waye zai ba ta wannan kuɗin cikin salama na fata an gane kuma kuɗi na karanta mai yawa ta gama tunani daga to ai wannan dan babban nata tun da yana mugun santa kuma mai kuɗi ne shi in ta faɗa masa damuwarta ya ba ta kuɗi zai ce mata to in ta yadda zai wannan abun da ita ita kuma ta shiga cikin kangin talauci da damuwa ita da ta to ta yadda ya ba ta kuɗi haka saka da ita na ba ta an gane saboda mata in suka shiga cikin kangin rayuwa suka rasa ya za a yi a samu kudin da za a yi to sai a tuno wani namiji ne kuma yake santa sai aka masu complain wata ma bayani ka bata kaza ta maka zaki murya ta ma kaza kaza kaza kaza ta hilace ka sai ka kasar kudi ka bata me ya kuma da kudin ka ce ba kudi ko yawa ta ma wani kane ne ya kada sai maka me suke sai mata besti ko besti ko ba kun ta ko wanda baby ba ba kun ta besti ba ko besti ko menene wani abun ku daban to haka kai ta gaya masa shi kuma gabon ka kawai turo kuɗi ba ta ta a turo min akawun ko kawai tuga mata kuɗaɗe shi kira babban shakiyin larabawa mulul kaisi da da yake magana kan mata ko ya ce shi ma ko ta yarinya yar babban da yake so irin haka shi kuma take kula shi ya yi iyayen su ita da shi wata ran ya zo gidansu kawai sai kama raƙumin yarinyar kawai sai yanka eh dan ta zage shi da daɗi shi murya ta kawai a duniya tana mara magana shi daɗi zai ji ta ki kula shi ta kuma tsabar tsana ya rasa yare da ita to wata ran ya zo gidan tana gidan family su da ya zo kawai ta tare shi tana mara mara ba shin fada tabarma ayi kaza ayi kaza ah sai fara nutsuwa ya ce wannan da ya ce ƙwararre ne shi mace to wannan akwai wani abu da zai biyo baya eh mutum mai da ta kita ta zage kai ma ka da ita ki a kamar shimfiɗa aka kawo waye a kawo waye kawai ta zauna kuma ta fara kuka a gabansa a ce to zai ƙwararre kawai sai ta shi gudu eh bai za a ji bayanin ta ba ya ce in ta yi bayani za ta halaka shi ne shi ne sai mutu baiti ya ce wa ma zarafar aina yake lalita daribi bisa hamaki fi a share kalbin mukattali ya ce wannan idan na gari zubda hawaye to kin yi saboda ki ribaci zuciyata na fata an gane in kana son mace in tana kuka a gabanka aka mata tana kai ma zuciyarka za ka zake ma to me ya faru ki faɗa ko mun taurin kanka wala sai ka suna shi yasa babban makamin kyamata shine hawayenta in dai ta kware a rayuwa ba a faɗa da namiji ta ce wai ita mata isa to ta shiga uku dan shi namiji bala'i zai mata amma in ta kware sai ta kuka kawai an ce ka so kayan sallah kaki an ce ka so kayan lalle kaki an ce ka kawo kudin kitso kaki an ce ka kawo kudin hoda kaki ba haka aka maza suke ba duk ba ana yi ba to sai ta rabu da kai a kama komai ka da san da zuwa ga abincinka kuma tana hawaye ta aje ma kuma ta koma gefe ta hawayenta wai me yasa ne ba komai ba komai za ka fita Allah ba da sa'ada lafiya kuma ka ji ka tana hawaye wai cewa ta baki ta babu wala da hawa za ka yi da cinga wai ko akan maganar wannan kayan ne to ya zan yi ta akarki da mutu za a kawo kuma wala sai ya kawo da haka sai ya gudu kayan shi ya ce wala ba zai ma maganar ta ba to haga shine ko idan ka ce to wata rana ita wannan matar da yake so sai talauci ya cin mata kamfa babu damuwa masifun da suka suka zo mata yace faja'atni ta zo ta gurin sa fa qaituha 20 wa 100 dinar sai na bata dinare 120 ta nemi ya bata kuɗi dinare 120 kimar kuɗin a yanzu ka buga kusan miliyan 96 na Najeriya. A nawa ne rubu dinar ba ga an rubuta ba nan? Ɗari ba ɗan kaɗan. To ka sa sau hudu shine dinare ɗaya sai kuma kai sau ɗari da ashirin. Kusan miliyan casa'in ne. Da mai kuɗi ne kuma sai ba ta. Ga ga masu kuɗi ko? Dinare suke da shi kai ka da takardu ka ta fama. Yace kawai sai ba ta. Saboda me? burinsa da ya ci kawai ya cimma burinsa ya ce karki damu zan baki dinare 120 amma za ki yadda sai ƙara faɗa mata wancan uzurin na can kwanakin bayan za ki yadda a yi kaza ta ce mata yadda na fata an gane ya ce ala an tukhalli bayani wa bayna nafsiha ya ba ta dinare 120 akan shar'in cewa ta bar shi ta ba shi kanta ya yi duk abin da yake so ma'ana ya yi zane da ita kenan ba shi bane da kyau abin da yake so a cikinta ya ce fafa'alat sai ta yadda da haka ya ce hatta iza kaddartu alaiha ta ce to tun da ya bada kuɗi a gan za a shirya ko to ai dole kuma haka ai ba jakuna ba ne ai tun da dole a shiga yana a je ɗaki a je falo a je ina ne a rufe can a gyara a yi waye komai da komai an gama an ji an zauna za a yi kawai abin da yake shine yanzu kawai a fara wannan alfasha din yace shine hatta idza qaddartu alaiha har yanzu ga ta a gaban sa yace ya samu cikakken iko akan ta duk wani abu da ake sakawa a jiki da zai hana ayi wannan harkar an cire shi kaga ta a gaban sa mirarar ra'ayil ani ba komai a jikinta kawai kawai abin da rage shine ya fara abin da yake so to ita kuma akwai imani a ranta har yanzu abin da ya kato wannan harkar shine tana son wannan kudin ta damu saboda su uzurin rayuwa kuma in tace ya bata ba zai bata ba dole sai ya kawo wannan abin da yake so daga ta yadda ya bata kudin sai yayi abin da yake so amma imanin ta yana nan bai gushe ba har yanzu za ta masa wa'azi a ƙarshe shi kuma ya rage nashi ko ya ji wa'azin ya bari dan girman Allah ko kuma ya aikata abin da ransa yake so shi da Allahnsa ina fata ana ganewa yace hatta idza qad qudirtu alaiha har na samu cikakken iko akanta ga ta nan a gabansa wa fi riwayatin a wata riwaya ce falamma aqattu bayna rijlaiha yace da ya zauna tsakanin kafafunta an gama komai kenan ba komai a jikinta daga shi sai ita a daki gashi gagun da yake son ya gani ko ya abin da yake so din gashi kawai abin da yake shi ne ya fara abin da yake so qalat ta ce masa ko qalat ta ce ittaqilla wani ka ji tsoron Allah ta masa wani duka mai karfi kenan ta ce ittaqilla ka ji tsoron Allah wala taguddal khatima illa bi haqihi kar ka taba wannan gurin kar ka yi albin da kake so sai da haƙƙinsa haƙƙin shi ne ka aure ta ka biya sadaki ba shi bane haƙƙin a yi jima'i to kai ma'ana ka ji tsoron Allah yanzu dai gashi ga ka gashi komai gashi a gabansa kuma ra'ayil aini ta ce masa amma ka ji tsoron Allah kar ka taɓa abin da ba haƙƙinka ba ne tun da ba ka biya sadaki ba ba ɗaura aure ba haga imanin tana nan harin da ya tafiya to tana faɗa masa wannan abin daga cikin zuciyarta can tsakiyar zuciyarta shi ma sai abin ya shiga zuciyarta ya ratsa shi cewar ta masa ittaqillah din nan sai shi ma ji kawai tsoron Allah ya kama shi yanzu abin da ya shekara aru aru yana so ya samu tana ki ta kawo kanta gashi ya samu damar a yi abin ga abin a gaban shi ga komai da komai ta ce masa amma ittaqillah sai tsoron Allah kar ka taba abin da baka da haƙin taba shi hurumin ka taba ba naka bane tunda baka biya sadaki ba ba daura aure ba saba mu Allah ne sai tana faɗa masa wannan abin shi ganin shi ma sai ya tashi ko yace wa min wahiya ahabbun nasi ilayya yace ita fa wannan matar fa wallahi na ina son ta sama da kowa a duniya har a lokacin ce na mugun son ta kamar ya mutu kamar ka ce haka da hausa yana mugun santa kuma ga ta a gabansa ta sallama kanta ta cire komanta shi ma ta rana shi kawai a haɗe ne rage ta ce masa kaji tsoron Allah haƙadar wannan abin fa ta kalli idan shi ta ce masa kaji tsoron Allah kar ka taɓa abin da ba haƙƙinka ba ne ba ka biya haƙƙinsa ba kaga ai wannan ba ƙaramin wa'azi ba ne ina fata an gane to da ke Allah so da rahama wani na cewa da ke da Allah tan Allah gafurur rahim ne ko wani na ka zai faɗa kawai sai buga abin da yake so shikenan daɗin minti uku ko minti ɗaya kuma bakin ciki da dama na har abada Allah ka tsare mu daga aukawa zina ya Allah ya ce ina muke ya ce wa taraktu zahaba alladhi a'taytuha tana ce masa haka yana santa ya samu dama kawai sai sai tashi sai ya fasa ya ce wannan kudin ma da na baki din na baki kyauta ki tafi ki uzurin ki shi har wannan ba karamin imani bane ina fata an gane ba karamin imani bane zaka sai roki Allah da wannan abin da yayi yace Allahumma ya ubangiji in kuntu fa'tu zalika ibtiga'a wajhika fafaruj anna ma fihi ya Allah wannan abin da nayi in dan tsoron ka nayi dan neman yardar ka nayi dan tsoron azabar ka ne ya Allah to ka yaye mana abin da muke ciki ka ka mana ɗauki ka fitar da mu ya Allah ya ce fan fadarata sakara ghaira annahum la satuna al-khuruj minha sai dutsen ya ƙara zakudawa ya ƙara matsawa ya ƙara bada alawus amma dai har yanzu bai kai kuma mutum ya fita ta gurin ba na farko ya addu'a dutsen ya zakuda na biya ya addu'a dutsen dai ya zakuda amma har yanzu bai kai a fita ta gurin ba na fata an gane kaga sai na ku kenan ko ya ce ina miki faƙalar salisu sai na kunta ce Allahumma ya Ubangiji, istadarto adiran na ɗauki ma'aikata na ɗauki wani min aiki daga cikin leburori wa ɗaya tuhun hukun mutane da yawa na ɗauke su muna aiki wa ɗaya tuhun adirohun sai aka gama aiki na ba kowa kuɗinsa ladan aikinsa gar rajulin wahidin in ban da mutum ɗaya ya ɗauki ma'aikata ka sai kamar misali goma an je an wuna a gonarsa ko an wuna a ina ana masa aiki an gama aiki ya zo salamar ma'aikata mutum goma ya ɗauka kuma sun yi aikin aka zo kuma aka ga mutum tara ɗayan ba a gan shi ba ya tafi wani uzuri ya tafi wani guri shi ke ya ce sai mutum ɗaya taraka allazi lahu wa zahaba shi bai karbi kudin sa ba bai karbi ladan sa ba ya tafi wa samartu ajrahu hatta kasura minhu al amwal ni kuma kudin da ya bari ladan da ya kamata na bashi na kudin aikin sa kamar ka dauka a yanzu in aka wuni ana aiki a misali gini ga burkila ga lebura haka lebura wala Allah bashi dubu kaza dubu hudu ko dubu wane ne na fata ko dubu biyar ko to sai kenan sai bai karba ba shi kuma wannan kudin da bai karba ba yace sai na karba kudin na dauki iya kudin nashi sai nake jujjuya masa shi da niyya a rai cewa wannan kudin na wannan ma'aikacin da bai karba kudin sa bane sai ke jujjuya masa yake kasuwanci ya siya ya siyar yayi kiwo yayi waye yayi kaza har abu yazo ya bunkasa Allah ya sa masa albarka kan ka ce me an samu dukiya mai yawa sakamakon wannan kudin falalar shekara nawa aka yi shekara nawa aka yi manzala zai bai faɗi shekarun ba amma dai almuhim shine wannan kuɗin da bai karɓa ba shi ma'aikacin da ya tafi kayansa to yanzu ana juya kuɗin har ya zama dukiya mai tarin yawa eh a lokacin shine babban arzikin sa dabbobi shine manyan dukiyan su ai yace ko eh nani yace hatta kasar min hul amal faja'ani ba'd hinin muna nan a wannan hali wata rana kawai sai mutumin ya zo faƙala ya sai muni ya abdallah yana zaune kayansa ga harkokin arziki ana ta yi sai ga wannan asalin leburin da ya mara aiki shekara aru-aru yau ya zo shi kawai sai zoce masa ya ba mu Allah ba ni kuɗin aiki na a ka ce wani kuɗin aiki kuma wala ta maka shekara kaza da ta wuce mun ma aiki kaza mu mu kaza amma ni wani uzuri yasa na fita na tafi ban karɓi kuɗi na ba shine dawo yanzu haka ana faɗa zai tuno ana faɗa sai tuna za ka yanzu ba ni kuɗin aiki na shi amma abu a gurin ma'aikacin shi ne har yadda ce bashi yake bin sa a shari'a musulunci in mutum kana bin shi bashi misali dubu goma shekara goma da ta wuce to yanzu zai biya ka bashin ka dubu goma zai baka ba za a yi la'akarin cewa wai yanzu balin dubu goma a da kuma gane ba za a yi wannan tunanin ba tunda bashi ka bashi iya goma zai baka shi kuma ya rage tsakanin shi da Allah jinkirin da ya bai biya ka ba to shi da Allah ya yi zalunci Allah kuma san me zai masa amma dai kai iya wannan dubu goma shi zai baka ba zai kara ma ko sisi a kai ba ba za a ce aya lokacin in ka sai fili a yanzu da kai miliyan biyu ba ba zai aya ka ba ina ba ta an gane yawwa to amma shi wannan haka da ya karɓi kuɗin sai fara juya kuɗin ku gane abu da niyyar cewa nan kuɗin ba na shi ba ne na wannan ma'aikacin ne sai fara kasuwanci da shi ya fara juya masa kudinsa ya ce addi alayya adiri ka ba ni kudin aikina fakultu na ce masa kullu ma tara min adirika duk abin da ka gani a nan a gabanka na dukiyoyi ga raƙuma ga shanu ga dabbobi ga barori masu kula da su duk a kudinka ne duk naka ne ka ɗauka ka tafi da shi eh min al-ibli na raƙuma wal bakari da shanu wal ganami dabbobi warraƙi'i da kuma bayi faƙala sai wani labarin ya ce ya abdallah ya ke ban Allah la ta sahazi ubi karka min izgilanci mana daga cewa ka ban kuɗin aiki na sai ka ce wa duk wannan abin da na gani anan naka ne haka kamar kana gaya magana kenan dan ka gani talaka ne ko kamar ka talaka kenan me zafi haka aka rama kallah haba alaji in ji sai ka ban kuɗi na kawai mai wani da bukata ne aka bashi mai wani lokacin ma dubu biyar ɗin ne in ka bashi yanzu ma gode maka zai saboda yana cikin damuwa da kuncin rayuwa ka ba ni kuɗi na na ce ma kuma ka ce wa duk wayannan raƙuma kaza ka danna ne wani izgilanci ne ai faqa faqultu sai na ce masa ko ina muke faqultu la asabi bika ta ba izgili nake maka ba ba wani izgilanci da gaske kuɗin ka ne ma'ana sai bashi labari karwar Allah ai kuɗin naka sai ne siya dabba kaza sai ta haifa kaza sai ne kaza yake ta bashi sai suka zama haka gaba daya zaka duka waɗannan naka ne eh fa kadahu kullahu sai kama waɗanda duk kayan da raƙuma da shanu dabbobi bayi fastaqahu kawai ya kora kansa tafi gaba ɗaya ya ce falam tarik minhu shay'a ko ɗaya bai bari ba bai ba da laran ajiya ba haka kamar ya nuna maka shi wannan mutum bai yi gode da ya kamata a ya kamata wanda ya maka ka sai da gaske to tun da haka ne alaji ni na yadda a raba biyu kamar ɗauki rabi ne ma kamar rabi ladan kai ma yakin ka ai kenan ko ba haka bane to akalla kenan amma gaba ɗaya tara kawai ta to na gore yalla kawai sai Najeriya ko yalla Najeriya eh yace Allahumma ya ubangiji Allah in kuntu fa'altu zalika ibtiga'a wajhika in nayi wannan abun ne ya Allah dan neman yardarka fafrij anna to ya Allah ka bude mana hanyar fita ma na hannu fi abin da muke ciki yace fan fadati sakara sai nan da nan yana fadan wannan addu'ar sai dutsen ya gangare kofa ta bude yadda take da fa kharaja suka fita kayan su fa kharaju yamshuna suka fita suna tafiya kayan su kuma alhadis mutafakun alaihi na fata an gane haga abun nufi wannan hadisin ya dunkulo maka abubuwa masu nauyi a ciki suka ce malamai daga ciki shine mutum na farko ya yi tausali ga Allah ne bisa mai biyayya wa mahaifansa kuma ya yi abun ne dan Allah shine ikilasun niyya din da ake faɗa dan Allah yake yayansa biyayya daga cikin matasa a yanzu akwai wanda yake yayansa biyayya ne rihiri dan yake musu biyayya ba dan Allah ba ma'ana tunda an ce masa duk wanda yake so ya arziki ko yake so kaza kaza kaza to yi iyayen biyayya to idan wannan kawai yake amma asalin abu shine kai dan Allah shi kuma Allah duk abin da ya baka wannan kuma taban gishiri ne ba kafin ka tafi lahirar kai na fata kun gane ya sai nuna to yayi tawassali da biyayya jiyo mahaifansa kaga wannan yana jan hankalin matasa su gane su wane ne mahaifa ina fata kuna ganewa ka gane in har kana biyewa iyayenka biyayya to za ka iya roƙon Allah da wannan abin da kake duk abin da kake ciki Allah zai yayi maka akwai bala'in da ya kawai suka wani suka shiga dutse a tsakiyar jeji kuma Allah da kudir sai gangaro da dutse toshe kofar karanta ma ba za a samu kuna ciki har ku mutu na babbare ma a cece ku ba san kuna ciki ma har ku gama yayin ku shikenan an gama kawai amma a lokacin in banda Allah wa zai fitar ka daga cikin masifa to shi yasa karatun hadisan manzon Allah shi ke sa mutum ya zanto cikin nutsuwa yanzu duk wani ka san waɗannan hadisan sai wani bala'i ya samu mutum ya danta kansa cikin gurin yan masu da nafin din nan ko yan waye kawai sai roki Allah da kyakkyawan aikin da yi da yaqini kuma Allah zai fitar da shi wallahi ya danganta da imanin ka da kuma yaqinin ka amma lalle lalle gashi dai wannan abin da suka shiga ai bala'i ne wanda babu makamar shi a yanzu wanda ya kana shan iska tsiya kuma su baka abinci ditsiya ko za su daki mutum masu ba su bashi abinci ba ditsiya ko ruwa su bashi sha amma nan fa an toshe a cikin dutse ba iska ba haske kuma ga tunanin me mutuwa kawai za a yi amma ka roki Allah da aiki kyakkyawa biyayya mahaifa kuma Allah ya yaye musu suka fita a ciki suka ce na biyu yayi tawassuli ga Allah ne saboda kamewa ga barin yin zina tunda ya tabbata ma a hadisi cewa mutane guda bakwai da ya shiga inuwar ashirin tashin kiyama akwai mutumin da zai wayi gari wata mata kyakkyawa mai kyan sura mai kyan diri ta ba shi dama cikakkiya na ta yi aizna a wani gurin da ba mai ganin su ba mai hana su amma shi kuma imani ya zo mar ya ce yana tsoron Allah ki mana ya ki dan Allah ba don tsoron wani majibinci koma bayan Allah wala nasir ba ku kuma da wani mataimaki wanda zai taimake ku idan kuka bijire ma dokokin Allah wannan aya kamar yadda muka yi sharhi a kan jiya da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai da kuma wasu daga cikin waɗanda ƙafafuwansu suka zame suna cewa babu nasik da mansuk a cikin alkur'ani wasu daga cikin karkatattun firak na musulunci suna cewa ba daidai ba ne a ce akwai wani nasik da kuma mansuk a cikin alkur'ani babban wanda aka fi dangana wannan magana zuwa gare shi akwai wani mutum da ibn kasir ya ce shine abu muslim al-asbahani yana daga cikin malamai waɗanda aka sani malami ne mai tafsiri shi yana daga cikin mutanen da ke cewa babu wani nasik da mansuk a cikin alkur'ani amma yana daga cikin malaman mutazilawa ahli sunna ba su yi ba su bashi ba da kuma waɗanda suke da wannan da'awar an yi masu raddi an kalli dalilansu za mu karanta kaɗan daga cikin dalilan abin da suka dogara da shi don yanzu lokaci ne na social media mutane suna leƙe-leƙe wani zai iya leƙo wata magana ko wani ya faɗa ya rikice ya ce to shi ga abin da aka sani daga nan kuma a zuba masa wannan shubuwa da shi kenan sai ya tafiya a ciki ina fata na fahimta to shi yasa yake da mahimmanci duk lokacin da aka zo kan wata gaba wanda 'yan bid'a suke laɓewa da ita to babu laifi a tsaya a ɗan yi ma mutane bayani kuma a faɗi hujjojinsu sannan kuma a kalli inda matsala inda suka samu matsala domin kan musulmi a kwarara masa wannan shubuhar shi kenan ya ta tafiya a kanta daga cikin dalilan da suka dogara da shi shine ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambaci cewa a cikin littafinsa na alkur'ani wanda ya saukar ƙarya ba ta zuwa gaba gare shi sannan haka ƙarya ba ta zuwa a bayansa ubangiji ya faɗi wannan a can ƙarshen suratul fusilat ya ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma wannan ita ce hujjarsu suka ce Allah ya ce lallai waɗannan innal ladina kafaru bizikri wanda suka kafirce mu alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da qur'anin ya zo masu wa innahu lakitabun aziz to su sani shi alqur'ani littafi ne azizun wanda yake mai girma la ya'tihi al-batil ƙarya ba ta zuwan ma alqur'ani min bayni yadayhi a gaba gare shi ƙarya ba za ta iya zuwa ta tasiri a cikin alkur'ani ba wala min kalfihi hakanan bayan sauka alkur'ani ƙarya ba za ta iya shiga cikinsa ba don mai tanzilin min hakimin hamid suka ce saukakke ne daga hakimin gwani hamidin kuma godace wannan ita ce hujjarsu suka ce to idan muka ce akwai nasik da mansuk a ciki wannan kamar yana nuna an ruguza wannan ayar kenan tunda har an samu wani abu wanda yake an gusar da shi aka kawo wani wanda ya fi shi alkhairi wannan yana nuna kenan na da ba alkhairi ba ne wannan sai zanto kamar ya rusa wannan ayar kenan ina ji kun fahimci inda suka dosa wato tunda Allah ya ce ƙarya ba ta shiga cikin ƙur'ani sannan kuma kafin sauka ƙur'ani ƙarya ba ta yi tasiri a kansa ba aka bayan sauka alƙur'ani ƙarya ba za ta yi tasiri a kansa ba na yanzu idan muka yadda cewa akwai wata aya wadda aka soke hukuncinta ai kamar kenan muna nuna cewa akwai wani abun da ba daidai ba a cikin alƙur'ani su wannan ita ce babbar hujjar su wadda ta fi kowace hujja da suke kafa hujja da ita ƙarfi kuma ita ce hujjarsu wadda ta fi daɗewa sauran hujjojin duk daga baya-baya ne aka kakalo su amma wannan ita ce dai hujjarsu wadda ta fi girma in an je an dawo galibi akan wannan suke idan mun yarda cewa akwai nasik da mansuk to mun yarda kenan a cikin alkur'ani akwai wani abu wanda ba daidai ba shi yasa sai aka tayar da hukuncinsa aka kawo wani abu wanda yake shine daidai to mun yarda da wannan kenan ƙarya ta shiga cikin alkur'ani daga baya kuma sai aka gane cewa ba daidai ba ne sai aka soke ta aka tafiyar da wani ina fata kun fahimta to wannan maganar haka suka faɗa idan ba wato ba za ta zama hujja ba kai tsaye sai dai zanto fahimtar wani abu aka yi a cikin ayar amma ita ayar ba ta nuni akan wannan na rashin samun nasu da mansu don idan muka kalli ayar cewa aka yi la ya tihil batilu ƙarya ba ta shigowa ba ta gabaci alkur'ani ba to shi kuma nasik da mansuk shi kuma abin da yake nufi ai ayar alkur'ani ce ina fata kuna fahimta nan ubangiji yana nufi wani daga cikin aljanu ko wani daga cikin mutane ya sanya ƙarya a cikin alkur'ani misali a ce lokacin da ƙura'anin ke sauka a ce wani aljani ya tare ya canza da ƙarya ko kuma bayan alƙura'anin ya sauka a ce wani ɗan adam ya haɗa maganarsa da ta Allah aka haɗa aka kasa gane menene alqur'ani menene maganar Allah wannan shine abinda wannan ayat take nufi ina fata ana fahimta to shine Allah ya ce to ba za a samu kafin sauka alqur'ani ƙarya ba ta shiga a cikinsa haka bayan qur'ani ya gama sauka ƙarya ba za ta tasiri a cikinsa ba to amma wannan a cikin alqur'anin ne shi Allah da kansa ne ya canza wata aya da wata aya to kaga in ba magana a ce ƙarya ce ta shiga shi sai sai aka canza ta da wani abu ina fata kuna fahimta shi nasik din da kuma mansuk din ai dukkaninsu suna a cikin alkur'ani ina fata ana fahimta ashe kenan ba wani ne wanda ba Allah ba ya sanya shi Allah da ya saukar da qur'anin shine ya saukar da ayoyi guda biyu wannan ma'anarta daban wannan ma'anarta daban wannan an saukar da ita saboda wani hukunci daga baya kuma aka cire hukuncin aka canza shi da wani kaga ai ba za ka kira wannan ƙarya ba ba kuma za ka kira shi akan cewa sanya shi aka ba shi yasa Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil قل نزله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين kaga anan Allah yace wa idza badalna ayatan makana aya idan mun nufi muka ga dama inji Allah da kansa yake magana badalna ayatan sai mu canza wata aya makana ayatin a wata aya wato mu canza wannan hukuncin da wannan hukuncin wallahu a'lamu bima yunazzil ubangiji shine mafi sani dangane da abin da yake saukarwa qalu zaka ji kafirai sun ce inna ma anta muftar kai ne kawai kake kirkira wannan qur'ani shi yasa yau ka ce kaza gobe kuma ka bari sakamakon sabanin sa Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'lamun bari dai da yawan su ba su yi sani ba qul ce ne da su nazzalahu ruhul qudsi shi ruhul qudus shine malaika jibril shine ya saukar da wannan alqur'ani min rabbika daga ubangijinka bil haqqi kuma ya saukar da shi da gaskiya li yusabbita alladhina amanu don ya tabbatar da waɗanda suka yi imani akan me akan imani wa gudan Allah ya ce shi qur'ani shiriya ne wa bushra kuma bushara ne lil muslimina ga musulmi kaga ashe kenan ba daidai ba ne don mu ɗan samu nasik da mansuk ka ce ai ƙarya ce aka rushe ta aka kawo abin da yake gaskiya wannan ba wanda zai fahimci wannan ina fata ana fahimta sai dai wanda Allah bai mu basira ba ko wanda Allah ya zamar da shi a bisa wani ilimi to sai ta kwale-kwale a cikin wannan ina fata ana fahimta waccan ayin hukuncin ta daban sannan kuma hukuncin nasik da mansuk daban ina fata kuna fahimta ayarsu ta biyu da suke kafa hujja da ita ita ce faɗin Allah ta'ala wala in shi'na la nazhabanna billadhi ahwayna ilayka وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك